أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوانا الأمة المسلمين ما سأظمي لكم مسمى ما سئت كافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na sauko ga bukatar ku ala tilas cewa mai wani darasi wanda da shi za mu rufe karatukan wannan wata mai albarka jiya lahadi kenan ko jiya jiya asabar 27 ga watan ramadan mun dakatar da karatun tafsiri a cikin suratul taha a daidai aya ta 79 amma bisa ga bukatar ku mun yi alkawarin za mu yi darasi a yau wanda muka ba shi taken wane ne ahlus sunna muna roƙon Allah ƙarfi sarki ya mana muwafaka ga abin da za mu faɗi ya zama kan sawaba muna roƙon Allah ƙarfi sarki ya taimake mu mu yi wa kanmu hisabi da wannan muhabara domin mu zama mu ne ahlus sunna din na haƙiƙani ahlus sunna kamar wata budurwa ce kyakkyawa a cikin unguwa duk wani saurayi mai ji da kansa sai yana ganin tasa ce shi ne laraba ki cewa kullum yadda yi wasu bi laila wa laila la tukuru lahu bi zaka budurwar unguwa kyakkyawa kowa sha'awar ta yake kowa cewa yake tasa ce to amma a hakika ne akwai wanda ya cancance ta abin da muka sani ne gaba ɗaya cewa duniya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga wani hali na duhu da rashin sanin makaman rayuwa da rashin sanin Allah ba rayuwa ba ta da tsari babu adalci a cikin jama'a ba a san Allah ba bale a bauta masa mata ana taushe su masu rauni ana halaka su masu ƙarfi suna zalunci suna ɗiga suna isa mutane saboda rashin basira da wayewa suna bauta ma abubuwan da ƙarƙashin kulawarsu suke to sai Allah ta'ala ya ƙaddare haifuwar haske mai haskaka duniyar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur zai fidda mutane daga wancan hali da suke ciki ya shigo da su wani hali na haske annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma sha uku a makka ba abin da yake manna kafa turakun tauhidi sanar da mutane Allah da haƙoƙin Allah da batun cewa za a koma ga Allah a kuma karɓi sakamakonsa na aljanna da wuta bayan wannan shekara goma sha uku ya yi wasu shekara goma wanda da shi da sahabbansa suka yi gwagwarmayar kafa addini suka yi yaƙi don ganin cewa addinin musulunci ya samu gurbin zama ta yadda zai ci gaba da yaɗuwa ya isa ga duniya sun ci nasara a wannan aiki kuma su ci nasara ba babu shakka sun ci nasara kuma a dalilin wanne yasa addinin musulunci iso zuwa gare mu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye kafin cikawarsa ya yi wani furuci mai muhimmanci da ya kamata kowa ya san da shi yake ta taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik hadisin imam al-baihaqi ne kuma yana da hadisi ne mai kyau annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam na bar ku kan godabe kan tafarki kan hanya mai haske farafes ba ta da dare ba ta da rana ko yaushe cikin annuri take yace kuma duk wanda ya bar hanyar nan zai halaka a ci wannan furuci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine sahabbai bisa tafarkin shari'a suke abu na biyu lallai ne za a karkace daga tafarkin shari'a za a samu bata tun sahabbai ba su kare rayuwarsu ba sun ga canje-canje da yawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda Allah ya matsaure cikin ku zai ga abubuwa da yawa ba yadda ya sani ba zai ga an saba ma abinda ake a kansa duk wanda yana ƙara tabbata mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna kan wani tafarki wanda ba su da sabani a cikinsa kuma dukkan su akan wannan tafarkin suke amma fa lalle wanda bai tsaure a cikin su ba zai ƙara rayuwarsa ba har sai ya ga mutane suna barin godabin suna kama wasu hanyoyi daban za a rubu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabiri da 73 kamar yadda yake cewa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla wa taftariqu ummati ala 73 milla kulluhum fi an-nar illa millatun wahida ابن عمرو رضي الله عنه ما يكي cewa ما هي يا رسول الله يتي ما أنا عليه وأصحابي حديثي نمي كيو ده ترمذي رويتوش يتي يهودا سن كسو sun yi gida saba'in da biyu wannan al'ummatin sai ta yi gida saba'in da uku kuma dukkan su yan wuta ne illa millatul wahid sai tafarki guda shine tafarkin aljanna ibn amr da ya ji wannan hadisi daga manzon Allah ya ce ya rasulullah su wane ne masu wannan tafarkin aljanna sai ce ma ana alaihi wa sahabi abinda ni da sahabbai na muke a kansa ni da sahabbai na muke a kansa kenan babu shakka al'umma ta rabu da wuri tun zamanin sahabbai ba su yi da karewa ba amma fatar farkin nan da sahabbai suke a kansa to shine sunna to sauran tafarkan fa kowanne yana da nasa suna shi yasa da aka tambayi imam malik menene sunna yake hiya allati laysa laha ismun illa sunna wadda ba ta da wani suna banda sunna menene ahlus sunna su wane ne ahlus sunna idan kana son ka san sunna ka san ahlus sunna ka fara sani ita sunna din in na tambaye ku menene sunna wa zai bani ansa kai tsaye eh sunna a addinance ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abu na biyar da yanku ba za su da shi ba ai su ne sifofi khalqiyya da khuluqiyya akwai abu na biyar muhimmi eh in muka ce al-aqwal والأفعال والتقريرات والصفات sai mu ce mi wannan ba a cika faɗinsa ba kuma yana cikin sunna shine at-turuk at-tark abubuwan da annabi ya bari yinsa sunna ne barinsa ma sunna ne idan ya yi mu yi sunna ne idan ya bari mu bari sunna ne amma barin abu iri biyu ne akwai abin da annabi bai yi shi ba saboda babu wani dalilin da zai yi shi kaga manzo Allah bai da hujjar da zai magana da hansat ko yana ko akwai saboda babu ta a lokacin bai magana da amsa kuwa don babu ta to abin da dalilin yin sa bai kama ba annabi bai yi shi ba in dalilin sai kama sai a diba hukuncin sa da shari'a amma abin da akwai dalilin yin sa annabi bai yanzu misali ba muna wata mai albarka ba watan ramadan annabi bai shar'anta mana abubuwa da yawa ba sai mu ce to mu muna bikin ban kwana da ramadan sai mu shirya wata dina daren gobe mu kira masu kiɗi da rawa a cashe kai amma ban rawa kai ta zikiri ko ai ta tilawa a ƙawa ta wuri a ci abinci a ce ban kwana da ramadan ne shi idan wannan addini ne akwai dalilin da zai hana manzo Allah yi ko mu ce za mu yi bikin ranar badar ko ranar isra'i da mi'raji ko bikin tuna ranar hijira ko ranar haifuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ranar wata nasara daga cikin nasarorin da ya samu kaga da wannan abuwa akwai hujjar da annabi zai inda abin addini ne to tunda bai yi babbari ya zama ne ya zama sunna to ahlus sunna su ne waɗanda suka riƙi tafarkin annabi fai da ɓoye suka bi shi sau da ƙafa kalmar ahlus sunna ba sabuwa ce ba ta daɗe ƙwarai domin ko a cikin sabai akwai suka furta kalmar ahlus sunna ibnu abbas رضي الله عنهما ترجمان القرآن wanda annabi ya yi masa addu'ar Allah ya fahimtar da shi Qur'ani a cikin fasarar da yake ma'ayar suratu Ali Imran yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ce tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuh ahli al bid'ati wal furqa wa'inda suka hau tafarkin sunna suka dinke suka zan jama'a suka zan al'umma su fuska su za ta haske waɗanda suka yi bid'a kuma suka rarraba domin tafarki ai guda ne wa ya raba shi wanda ya zo da bid'a sai ce to waɗannan su ne waɗanda fuskokin su za su yi baki alhassan ibn abil hassan al-basri da yake bayanin tarihin abin da ya gabata baya yana maganan hadisi ya ce kanu la kai muhammad ibn sirin ne shi amma dai duk tsararraki ne gafarta malam ko lokacin su ɗaya muhammad ibn sirin yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda aka fi sanin shi da wani ilimi da ba kowa yake da shi wani ilimi ne muhammad ibn sirin fassara mafarki to ibn sirin yana cewa kanu la yas'aluna an al-isnad hatta idza zaharat al-fitna قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيقبل حديثهم وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم فلا يؤخذ بحديثهم ya ce da kowai ko faɗa hadisi ba a tambayarsa don me don mutane amintattu ne hatta iza zaharatul fitina har sai lokacin da fitina ta bayyana lokacin da a kashe sayyidi Usman ƙungiyoyi suka fara kunno kai mutane suka fara faɗin son zuciya kalu sammu lana rijalakum duk wanda ya zo da hadisi a ce gawa ka jiya wa ya faɗa maka wannan shine isnadi farkon isnadi yace fa yunzaru ila ahli sunna fa yu'khadhu hadithu sai a duba mabiyan sunna sai a karbi hadisan su wa yunzaru ila ahli bid'a fa yutraku hadithuhum in ka kawo wanda ya faɗa maka sai aka ji dan kadariya ne dan murji'a ne dan shi'a ne dan jami fa yutraku hadithu kai wannan wake kula da shi tunda baya da addinin kwarai ina so in ce kalman ahlus sunna ba sabuwar kalma bace da datsiya ce sannan ahlus sunna ba taskiya ba ce tarifi inda babu wasu ƙungiyoyi kwata-kwata a addini sai tafarkin da annabi ya bari duk wanda aka tambaya sai ce ni musulmi ne amma yanzu in ba kace kai musulmi ne to sai kai bayanin wani musulmi kake kuma ko ba haka ba kuma akan wani tafarki kake a cikin musulunci saboda ka ce makanka ahlus sunna ba taskiya ba ne tarifi ne kamar ka ce ni ɗan sakkwato ne ni ɗan najeriya ne sunna suna da wasu sunaye a ilmance waɗanda ba a cika faɗin su ba sai wurin karatu ana kiran su ahlus sunna wal jama'a ana kiran su ahlul asar ana kiran su ahlul hadith ana kiran su al-ta'ifatul mansura ana kiran su al-firqatul najiya ana kiran su ahlul ittiba' cikin karatu duk inda ka tarar da wannan duk maganar guda ce ahlus sunna wal jama'a ake nufi ya zan yi in gane ahlus sunna ana gane ahlus sunna ta abubuwa ne guda uku na farko aqidarsa kudurinsa a ransa wanda wannan sai in ya bayyana za a sani na biyu a ibadarsa yadda yake bautar Allah na uku a ɗabi'unsa da halayensa muna kuskure matuƙa ɗaukar cewa ahalus sunna kawai shine ɗan ƙungiya kaza ko ahalus sunna shine mai zuwa makaranta kaza ko mai halartar masallaci kaza ko mai sa uniform iri kaza ahalus sunna ba a aƙida kaɗai yake ba har a ibada ba a ibada kaɗai yake ba har a mu'amala saboda kana iya zama ahalus sunna aqidatan ka zama ahlul bid'ati fiqhan wa ibadatan kada ya zama ahlus sunna aqidatan wa ibadatan ka zama min ahlul bid'i sulukan wa akhlaqan ahlus sunna na gaskiya shine man yattabi'u sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi mu'taqadihi wa fi ta'abbudihi wa fi akhlaqihi wa sulukihi a kudurce ka tabbatar da tauhidi ka kadaita Allah ka ɗauki kayanka daga kowa ka maida wurin Allah Allah kaɗai ne abin bautarka tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ka tabbatar da imani da rukunansa guda shida ka yi amanna da duk abin da ya tattara cikin waɗannan rukunan imani imani da Allah imani da ranar lahira imani da manzanni imani da littattafai imani kaddara ita ce ta shida na tsallake wani da mala'iku ahsant imani da mala'iku sannan imani da alkiyama da duk abin da ke tattare da rassan waɗannan rassa na imani guda shida to idan ka tabbatar da waɗannan mu'taqadan anta min ahli sunna in aka zo wurin ibada تتعبد لله بما شرعه رسول الله دام ركنا إيماني دوني ركنان توحيدي كلمة كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله certificate biyu ne gaba da baya a gaban an rubuta ba mu bautar kowa sai Allah a baya an rubuta ba mu bauta ma Allah ta kowace hanya sai ta hanyar manzon Allah sai wanda ya koya mana to idan ka ɗauki ibada ta wannan fuska ka yi ta yadda annabi ya koyar da kai da sauran tafasil da za mu kawo nan gaba kaɗan to kai ahalus sunna ne ta'abbudan a wajen akhlaq a wajen suluk annabi sallallahu alaihi wasallam kana khairan nasi linnas wa innaka la'ala khuluqin azim كان أجود الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأعلم الناس بالله وأعرفهم به وأشدهم له خشية ɗabi'un manzo Allah da halayensa na son jama'a na girmama mutane na karinci da kyauta na jarunta na tausaya ma masu rauni da sauransu da sauransu ba wa makauta haƙƙinsu mutunta al'umma to waɗannan ɗabi'un idan ka tabbatar da su duka kai ahalus sunna ne su lokal wannan muna ita su ne kanun labarai sai mu ba da bayani da ke sunna suna da turakun da suke ɗaukar addini wanda suke kira annusus al-ma'suma annusus al-ma'suma nassi tsararre wanda baya kure wanda nassi ne tsararre wanda baya kure shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in magabata to to ko ahlus sunna kun ce littafin Allah da sunnar mu kowa ma ahlus sunna kowa ma cewa yake littafin Allah da sunnar manzon Allah to me ya bambanta ku da sauran mutane kowa zai ce shi ahlus sunna ko ba haka ba dan izala zai ce maka ni ahlus sunna ne dan kadiriya zai ce a sunna ta mu ce dan tijjara ce duk ƙarya kuke muke da sunna kai an waye gari ma fa saboda martaban sunna wani dan shi'a yayi littafi as-shi'atu hum ahlus sunna yanzu su ma in shi'a rabin ya ba su shawa su ma su yadda aida kowa zai ce maka shi ahlus sunna ne to ta yaya za ka gane ahlus sunna na gaskiya to wannan sai ka koma ga usus na sunna ɗin ita kanta ahlus sunna na gaskiya su ne waɗanda suka miƙa wuya da ƙur'ani da sunna miƙawa ta haƙiƙani suke darajanta su suke mutunta su ta yadda suna ganin girman a ce Allah ya ce suna ganin girman a ce manzo Allah ya ce kuma ba su kwatanta wannan da kowace magana a duniya in aka ce Allah ya ce a gurin su shikenan ka kashe musu jiki in aka ce annabi ya ce to abu guda suke nema shin tabbas ya faɗa in ya faɗa magana ta ƙare kuma ba mu yadda a yi wani abu addini sai bisa ga wannan turkin na Allah ya ce ko annabi ya ce shi yasa da ibnu mas'ud ya zo kufa ya tarar da an yi halaqatu zikr an yi da'ira ana zikiri tasbihi har dala sai dauko sanda ya watsa musu yace wallahi bid'a ce kuka bude ta bata in ba haka ba to kun bi sabon annabi ne suka ce wallahi ba ya aba abdurrahman ma aradna bi zalika illa alkhair babu da wata manufa manufar mu kawai mun karanta hadisi falalan la ilaha illallah dari don haka la ilaha illallah dari ne muke mun karanta wannan sai ce wa kam min muridin lil khair la yusibu mutum nawa ne ke nufin alkhairi amma saboda bai bi tafarkin alkhairin ba bai samu ya za ku zo da wani sabon abin da sabai ba su a kansa lokacin da ibnu umar ya ji wani ya yi atishawa ya yi amdala ya yi salati ni ya kyale shi sai ce ta ai salati ibada ce akwai lada a'a ya ce wa ana aizan usalli ala rasulillah walakin ma haka za allama na rasulillah ce ko ni ina salati amma annabi karantar da mu cewa idza aqasa ahadukum falyahmadillah bai ce falyusalli alayya ba ibn mughaffal abdullah ibn mughaffal da ga wani yayi irin ya billat muke ce mata nan sakkwato ya ya billat abin nan tsakuwa sai ce bari annabi ya hana sai ce a to dan tsakuwa sai ce a a a kai in ce maka annabi ya mamit ya ce wallahi daga yau har abada ban kara magana da kai shi a gurin sai yanci annabi ya ce shi kenan kowa bai sai gitta ba kuma wannan shine abin da ya faru lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya ji ana magana mut'atul hajj kun san hajji iri uku ne wannan na uku mai hada hajji da umra a raba tsakanin su a yi su tafiya ɗaya a raba akwai san magabata akwai masu maganganu a kai sai ne kawo cewa ai ai abubakar da umar ba su son a yi musu an aikin hajji sun fi son a yi ifradi ko kirani sai ce wallahi ina ganin musiba ta kusa sauka a ƙasar nan ina faɗin manzon Allah suna ci abubakar da umar duk duniya ba manzon Allah ko wanda kai su ba ma in ana magana su suwa ba a tasu an ƙare kenan ahlus sunna su ne waɗanda ke girmama maganar Allah da annabi kuma ba su gabatar da magana kowa a kai kuma ba su sakaci da ita in ta tabbata sannan ba su wuce ta ba su shiga gabanta wani ya zo wurin sarkin malaman madina da idin musayyib sarkin malaman ta biyu ma gaba ɗaya ya ce masa afon ba tambayar sai ba na fi filirin ɗai bayan asuba bayan gama sallah zuwa sai tashi kawai raka abu ya sallama ya sake biyu sallama sai ibnu sai ce kai dakata menene kake haka sai ce sallah ce nake yi sai ce to ai wannan ba sunna ba ce sai ce Allah zai azabta ni akan nayi sallah yace zai dai azabta ka akan ka saba ma manzon Allah kaga ashe komai da wurinsa kenan ahlus sunna sune waɗanda suke ganin idan magana ta tabbata ga annabi kowa ya kamata kan wakinsa kamar da sarki haruna rashid ya yi lokacin da abu mu'awai ta barir wani babban malamin hadisi ne kuna karanta cikin bukhari kuna karanta hadisansa ya kawo hadisin wa hajja fa hajja adamu musa kwanakin ma cikin tafsiri muhim mai magana ya ce annabi musa ya haɗu da annabi adam kun dai tuna hadisin ko sai wani tashi ce ya za a yi su haɗu bayan shekara dubu kaza tsakaninsu harunan rashid sarkin musulmi ne fa ya zabura da kan kujera ce ana gaya maka manzo Allah ya yi cikinsa sai da aka yi ta bashi hakuri aka ce mutumin kirki ne ta lalabe ya ce san tsire fa ce mutumin kirki ne Allah kan jin ayaji ayaji shi kaji inda malamai suke da daraja inda sarakunan da suka san muhimmancin maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kowa na iya cewa shi ahlus sunna ne amma ahlus sunna na gaskiya shine wanda shi sunnar a hakikanin ta bambanta yake bi al-imam sauri sa'id ibnu ibnu man sufyan kai ibnu abdullah at-sauri cewa in kana da iko duk da kanka karka so sai kana da nasi komai ko kanka karka la ta hukka ra'saka illa bin nafs karewar ta annabi kun gane bambanci ahli sunna da na ba ahli sunna ba to haka duk magabata suke masu bin tafarkin sunna da imam shafi'i ya kawo wani hadisi sai ne ce kana aiki da wannan hadisin sai zabur ya ce kaga na fitar da coci ne wai ma'ana in ba wanda ke zuwa coci ba wane ne zai kawo hadisi kuma ya aiki da shi ka'ida ita ce in dai hadisi ya tabbata magana kowa ta tashi aiki wannan shine abin da imam abu hanifa ya faɗa idan sahal hadith ko mazhabi شين ابن الإمام مالك يفقى إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه شين ابن الإمام أحمد يفقى يتي لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا wannan shine fiqhun alqur'ani Allah ta'ala ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru su bin qur'ani da bin sunna shine tafarki na haƙiƙani na ahlus sunna waɗanda ba mu ba waɗanda ba ahlus sunna ba to kullum in ka kawo alqur'ani suna da ta cewa kullum in ka kawo hadisi suna da tacewa a alkur'ani suna da abin da suke yi shine tawili wani wuri su yi taharifi wani wuri su yi ƙari wani wuri su yi ragi a hadisi abin da suke yi shine gaba ɗaya su yi ta batunsa akwai shaƙiye da ke iya fito a ɓaro-ɓaro su yi akwai waɗanda sarifa noƙe suke yi shaƙiye irin amur ibn ubaid shugaban mu'tazilawa wanda ya saurari hadisin zaid ibn wahab wanda a amace ruwaito zaidu ya karɓo shi daga abdullahi ibn mas'ud hadisin as-sadiq al-masduq da cikin arba'un an-nawawi حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون إلى آخر الحديث wani hadisi kun ga yana nuna a cikinsa cewa kakan yi aiki tsawon rayuwarka na aljanna ƙarshe kai mugun aiki ka zan wuta kakan yi aiki irin na 'yan wuta ƙarshen rayuwarka ka samu gamin ka tarka yi aikin aljanna ka shiga aljanna sai amr ibn ubaid ya ce wannan inda ya inganta Allah bai da hujja akan talikai sai aka ce to ai a'amash shi ya karɓo shi daga zaid ibn wahab zaid ibn wahab shi ya karɓo shi daga ibn mas'ud ibn mas'ud shi je shi ga manzo Allah idan kaga abin suka ne sai ce wallahi ni da na ji a'ma shi na faɗarsa da na ce ƙarya kake yi da na ji ibn wahab abdullahi ibn wahab yana faɗarsa wallahi da na ce bai inganta ba bai tabbata ba yace kai da na ji daga ibn mas'ud da na ce wannan ƙarya ne yace kai da na ji manzo Allah na faɗarsa da na ce to ai ba haka qur'ani yace ba kaga shi wannan ta'adda ne karare da ya faɗi to dan bid'a ko da bai iya zuwa karar haka da tura hadisi yana iya yi masa dabaru da kanikancin da zai ture shi amma shi ahlus sunna inda ya inganta abin da yake tsaya sa kokolwar sai fahimce shi wannan hadisi bai da shan kai ga bai basira da fahimta domin kowa ya san kana aiki yan aljanna ma ba da kyakkyawar niyya ba to irin waɗannan ne sai Allah ta'ala ya musu mugun karshe yana aiki zahiri aikin aljanna ne amma a ransa abin da yake sha'awa mutane su gani sai Allah ya masa mugun karshe sannan kowa ya san mutum na aiki irin na yan wuta amma yana da dama a ransa yana jin ciwo kullum fadi yake yaushe zai bari yan fashi sun taɓa wani tare wani malami wasu jama'a cikin su akwai malami ahlus sunna suka zaunar da shi kan mota suka ce ma mu taɓa ka bayan sun kare suka ɗaya kuɗi suka bai suka ce ai muna addu'a Allah Allah ya raba mu da wannan bakar ɗabi'a ban taɓa ba ku labarin ɗan fashi mai azumi ba na rubuta cikin littafi na abokin fira littafin zai fito bayan sallah insha Allah cike so shine da labarai irin wannan da kuke da lokaci na kawo shi wannan fashi suka zo yi bayan sun gama kwashe duk kayan gidan da rana fa sun daddaure masu gida mai gida da mutanen gida za su fita sai wani ya ji ƙanshin abinci za ka ce guda ya je duba kita sai da ce wallahi abinci da ya da ku ga farfesu ga miya ga komai suka ce a kawo mana suka ci sai babban ya koma gefe yana wani abu da bai ci abincin mai gida ya kasa haƙuri mai gidansu fasu yan fashin shi ya haka mai gida ya kasa haƙuri ya ce mashi to kai ya aka kowa na ci abinci baka ci ba sai ce a yazumi nake yace kana a wannan yanayi yace yace bari in faɗa ba gaskiya duk abin da nake ina bar ma Allah tazarar da zai gafarta ni wata rana sai ga cikin haɗe wurin dawaki sai kama hannun sai ce kai dan baki sai ce tubabbe abu ya ce koren nan na faɗa ma ina bar ma Allah tazara ba ni ba ni sakewa haffano ko ba haka ba to kaga duk mutumin da yake sabon Allah amma a ransa yana fata yana gurin yaushe ne Allah zai raba shi da shi to sai Allah ya masa kikkiawan ƙarshe kun bayyana ta hadisin as-sadiqul masduq to kaga amma shi tabbali bai tsaya ya kwantar da hankali fahimta ba sai dai na shure akwai kungiyoyi na yan shi'a shaharastani cikin almilal wa nihal da ibn hazm cikin al-fisal sun kawo 'yan shi'ar da suka ce ba su yarda da suratu yusuf ba gaba daya a fide cikin qur'ani saboda me waya za a yi labarin soyayya a cikin qur'ani wai wannan drama ta kisa soyayya to kaga dan bid'a da raina hankali so yake gwada maka wai shi yana da wani hankali da wata basira wadda ta fi karfin nassin qur'ani ko hadisi ilmisani wani cikin malaman ɗariƙo ne sufaye ya taɓa karanta fususul hikam kun san fususul hikam wani littafi ne da ibnu arabi ya wallafa ibnu arabi ba ibnu arabi ba akwai ibnu arabi as-sunni al-mufassir wanda ya littafin ahkamul qur'an wanda kusan abdullahi dan fodo a cikin biya tawil babban madogararsa shine ahkamul qur'an shi kuma ibnu arabi babban madogararsa shine qurtubi duk malikawa ne su duka uku da qurtubi da ibnu arabi da abdullahi dan fudu duk malikawa ne so babu mamaki wani amfana da wani to akwai ibnu arabi as-sufi al-halik shi kuma shi fususul hikam wanda al-imam zahabi yake cewa wallahi idza idza lam yakun fi fususul hikam kufrun falaysa fi dunya kufr inda littafin fususul hikam babu kafirci ciki yace to a duniya babu kafirci to da tilmisa ne karanta littafin sai wani masa magana ya ce wannan ai shirka ce sai ce ina ya ce a wannan shine tsabar tauhidi shirka kan tana can tattare cikin ƙur'ani wanda kaga ba su da babbanci da yan boko aqidatan na wannan zamani masu ganin alƙur'ani tsarkakakken littafi ne amma dai ba na irin wannan zamani ba bai dace da wannan zamani ba duk tafiyar guda ce kenan ahalus sunna su ne waɗanda ba wai kawai suna cewa qur'ani da sunna a'a suna darajanta qur'ani suna darajanta sunna kuma suna gabatar da su akan komai akan ko akan maganar kowa ahalus sunna suna girmama gabata suna karɓar fassarar su suna yadda da ijtihadin su amma ba su guluwi a cikin su kuma ba su kai kowa kusa da matsayin manzon Allah bale gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani nakali da zo muku da shi mai kyau mai daɗi daga shekul islam ibn taimiyya shawarta a ce kafin ku tashi nan ku hardace wanda bai haddace ba in yayi rikodin da hansa da ya ɗauka sai ya saura wanda yake da sauran rubutu ya faɗa zan maimaita sau biyu shekul islam abul abbas al-harrani rahimahullah ibn taimiyya yace albayanu tammu huwa ma bayyanahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu a'lamu al-khalqi bil haqqi wa ansahu al-khalqi lil khalqi wa afsahu al-khalqi fi bayan al-haqqi wa kullu qawlin khalafa qawlahu فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. كن قمر البيان التام هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصه الخلق للخلق وأفصه الخلق في بيان الحق وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط وأبدك البيان التام إن كان لمن بياني جنجاريا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان من الله شيني بياني نقول نكرش فإنه أعلم الخلق بالحق يتدد الدنيا يا تقوى سنة قسيا وأنصه الخلق للخلق يا تقوى صنع الهيري كمتعلم معناه يبين أمس قسيا وأفصه الخلق في بيان الحق يا قوة إيه بيان قسيا yace wa kullu qaulin khalafa qaula duk wata magana wadda ta saba mata annabi fa huwa imma dinun mansukh ko da wani addini yadda an yi shi an bari wa imma dinun mubaddalun lam yushra ko kuma addini ne wanda an canza shi an musanya shi ba addini gaskiya ne ba Allah bai taɓa kiranta shi saboda ka ahlus sunna ba su ɗaukar akwai wanda ya ci annabi iya bayani domin shi ne wanda don bayanin aka halitto shi kuma don bayani aka aiko shi kuma don bayani aka bashi lissafi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun in ka kara gaba cikin surar dai suratul nahl wa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun saboda haka ahalus sunna wajen fahimtar qur'ani da hadisi suna da wasu ka'idodi na farko dai dole sai an san larabci na biyu sai an bibiya sahabbai suka fahimci nassin na uku sai an tattaro hadisai iri guda qur'ani shi ma sai an duba wannan aya da waccan kwanan da muka tsare tafsirin alqur'ani kuna jin yadda muna wata sura mu kamo nan mu kamo can ko ba haka ba qur'ani sashe sai na fassara sashe hadisi sashe sai na fassara sashe almajiran annabi suna fassara maganar mai gidansu kuma malamin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai an san wato ainihin manufofin shari'a banda qur'ani da hadisi ahlus sunna suna aiki da ijma'i saboda me saboda annabi ya ba mu garanti cewa al'ummar ta Allah bai hada ta akan bata kuma qur'ani ma ya tabbatar da wannan a wurare da yawa ayat da malamai suka kawowa kan mujaddidi usman shi ya sunna ayat da yake hujjar ita kan ijma'i shine wa bai shaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yace ijma'i shine sabilil mu'minin abinda al'umma ta taru ta bi wace al'umma al'umma da ta san gaskiya ba al'umma bata ba ba abinda ingila da amerika da rasha suka haɗu a kai abinda mabiya gaskiya suka haɗu a kansa to wani babban abin da yake bambanta ahlus sunna da wanda ba shi ba shine abin da zaka tarar da duk malaman su na kowane karni suke yi malaman sunna na kowane karni da kowane zamani shi suke yi shi ne kokarin kawar da mutane daga shirka da kokarin hana su yin bid'a wannan ba shi abin da mujaddidi ba ya sunna wa ihmadul bid'a almajiransa ma sun yi kakanmu kakan fillanin mali sarkin kasar masina mai hedikwata a hamdallahi sunansa Seko Ahmadu na ɗaya shi ma ya yi littafi abin da ya sa masa suna yana kusa kusa kwarai da iya sunna wa ikhmadul bid'a sunan yana da tsawo ila ba zan tuna shi ba to sai ga mujaddadi abubakar gumi ya yi tsayin daka shi ma dole sai an raya sunna kuma sai an kawar da bid'a wanda ya sa matasan zamaninsa almajiransa da suka taso sai suka yi karar sai suka yi kungi suka yi kungiya jama'atu izalatil bid'a da malam duk ai da farko nan suka tsaya malam ce to in kun kawar da bid'a sai ku yi me suka ce mu tsaya da suna to ku ce wai kamatu sunna ko ina duniya kaje zaka tarar da wani in kaje Sudan zaka alkawo sunnatul muhammadiyya ko ina ka zaka tarar da akwai ahlus sunna waɗanda kokarin su a kawar da shirka a tabbatar da tauhidi a kawar da bid'a a tabbatar da a tabbatar da sunna shedan ya fi sha'awar environment inda ake shirka da bid'a da ko'ina saboda nan ne yake kwai ya kyankyace ƴaƴanka su haye su yi abin da suke so ahlus sunna a wajen ibada duk ahlus sunna ya fahimci manufar halittarsa shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun to amma kuma yana yin ta da ikhlas ahlus sunna shine wanda ke bauta ma Allah da ikhlas ma'ana tsakaninsa da Allah don Allah yake yi ba don a faɗa ba ba don a gani ba ba don a yaba ba ba don a biya shi ba ba don ya kai wani matsayi ba sannan a wajen ibada baya ta asubanci ga kowa ya kankabe ma manzon Allah ya jibinci manzon Allah ba ya jibinci ta kungiya ko wata ɗariƙa ko wata mazhaba ko wata makaranta ko wata ba'asasa ya kankame ma Allah da manzonsa Qur'ani da sunna kenan yana bautar Allah da koyarwa da koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dai a takaice idan addini sallah ne waye limamin sa manzo Allah duk wanda ya rika ba manzo Allah ba zai rike shi matsayin ladan dan yana nesa da saubejin muryar liman ladan ya taimaka masa to idan ladan idan limai ce sani Allahu liman hamida kowa na ji sai ladan ya ce Allahu akbar wa za a bi kenan ahlus sunna limamin su na gaskiya shine manzo Allah duk wanda ba shi ba to suna bin sa ne don a isa wurin manzo Allah da sun tabbata yanzu ba bisa hanyar manzo Allah yake ba shi ko za su bar shi ba tare da suka ko fallasa ba duk lokacin da aka ci hadisi yayi nan mai gida na wane kungiya ta wance malami na wane shaihi na wane shi ko yayi nan to shikenan a nan mu raba gari ne ina tare da manzon Allah don shine mai ceto na ranar alkiyama ta wurin ɗabi'a babbar ɗabi'ar ahlus sunna ita ce karantar da gaskiya yin wa'azi kuma wannan shine khairiyya din wannan al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mara aminkum munkaran a ku kammala hadisi to amma anan ahlus sunna suna da shari'a suna da doka dole ne duk abin da za ka yi umarni da shi na alkhairi ka zan kana da ilimin wannan abin dole ne duk abin da za ka hana na sharri ka zama kana da ilimin zamansa sharri dole ne ka tabbatar da lokacin da za ka yi umarni da ai alkhairi alkhairin babu shi ne lokacin da za ka yi kwari a kawar da ɓannar akwai ta ne ana yin ta dole ne idan za ka canza ɓarna ka tabbatar da baka kawo wata ɓarna irin ta ba kar a je gyaran wuya a kare shi a je gyaran miske cewa gyaran tsara ugu ya kare a je wurin neman yawa a je wurin gyaran gira a rasa ido sannan ka tabbatar da ka san abin da zai biyo bayan matakin da za ka ɗauka shekaran jiya muna nan goshen asuba wani zai same ni wai ga wata can old airport ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun biyo ta wane ta shiga gidansa ya kare ta ya rufe gidan ya hana a kai gare ta a kashe ta sai ce tsakaninka da Allah ka ji ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara kanuka to kaga yana so ya canza munkarin da babu ko shi ma yanzu wannan da aka ce ya zagi manzon Allah ba damu wanda aka ce ta zagi manzon Allah a kasuwar Kano duk an bincika an zagaye an rasa wanda ya san ta zagi manzo Allah in ban da shi abokin faɗan nata shekara da shekaru ba su ba su zaman lafiya kawai sai ce wallahi ta zagi manzo Allah sai aka yi ciri akan ta aka kashe ta yanzu an kawar da munkari amma yanzu kaddara wannan ya jawo kiristoci sun yi zanga-zanga a binnan sabon garin kano sun kashe musulmi kaza a can onata an kashe musulmi muna sokoto mun zabura mun kashe kiristoci shin munkarin da ya kawar ya yi daidai da wanda ya kawo wanne fi girma a cikinsu so duk lokacin da za ka kawar da ɓanna ka tabbatar da cewa barnar da za ka kawar za ta tafi alheri ya bai gurbita ba wata ɓanna da tafi ta za ta zo wannan yasa daga cikin ƙa'idodin wa'azi na ahlus sunna akwai hikima da tausasawa kamar da makaranta cikin isar annabi Musa da Harun fa qula lahu qawlan layyinan sannan wannan yasa ma ahlus sunna ba su kafirtawa sai da hujja ba ba su kafirta gaba ɗaya ba ha ana kafirtawa amma sai da hujja nurul albab duk kafirtawa ne ko ba haka ba amma da mi da hujja shi yasa na yi masa sharhi na fito da hujjojin in sakkwatawa ba su hujja dan godiyo ba to wani ba sakkwace ya ba su hujja in kuma an ce ba ba sakkwace nake ba a fito mu yi muƙabala yawa duk wanda ya ce ni ba ba sakkwace ba ne ya faɗi kakana in faɗi kakan shi ya faɗi kakan kakansa in faɗi kakan kaka in baƙi muke duk tahowa kakanninmu sun kai saboda haka mutum na iya yin aikin kafirci amma ko dai saboda ba tsaidan masa da hujja ba ko saboda bai fahimci hujjar ba ko saboda yana da wani uzuri ya zama bai kafirta to da in nace yin abu kaza kafirci ne ba fa na ce wani kafiri ne ba ku fahimci wannan duk lokacin da ahlus sunna suka ce yin kaza kafirci ne to suna nasiha ne don a daida yin abin a yi musulunci amma suna ta duk wanda ya shi kafiri bane yana yanda ya shi yana da wani uzuri to amma idan hujja ta tsayu shubha ta kau babu wani uzuri to mutum zai zama kafiri har a gaban Allah akwai wasu abubuwa guda goma waɗanda ba mai iya haɗa su da wasu abubuwa guda goma in ba ahlus sunna ahlus sunna su ne suke haɗa waɗannan ahlus sunna suna haɗa neman duniya da neman lahira وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أما كما ولا تنسى نصيبك من الدنيا ذاك إن كنت ترد متين يا لدي كم مثلا شباية أيكي سي إبادة إن أنت شنا شنا قيشيك كنا إمشي با أهل السنة بني أهل السنة دنيا دا لهيرا سكي نما لوكا تشيبودا شيء الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أهل السنة سنة هذا توكلي دا نيمان أرزكي sun dogara ga Allah amma suna kasuwa kamar yadda mai neman aure mai neman haifuwa shi ba sai ya yi aure kana samun haifuwa Allah bai baka ba to ka yi tawakkali Allah ya baka amma ka biɗi dalili saboda haka tawakkalin ahlus sunna bai hana su nema idan kaga ahlus sunna yayi tawakkali idan kaga mutum ya tawakkali ga masa ba ahlus sunna bane ahlus sunna suke hada kwadayi da tsoro ahlus sunna sun fi kowa kwaɗayin aljanna kullum in suna karanta ula'ika ashabul janna za su ji cewa mu ne amma kuma suna hada da tsoro in sun ji kuma ana ula'ika ashabul nari za su rinka jin tsoro Allah ka kare mu Allah ta'ala ce walladheena yutuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un nana Aisha tace manzo Allah su ne masu zina masu sata yace a'a masu bautar Allah amma suna jin tsoro Allah ya karba ko bai karba ba wannan shine halin ahlus sunna suna hada nususul wa'ad da nususul wa'id khawarij nususul wa'id kawai suke kallo baka da kai laifi sai su kafirta ka ba su kallo rahmar Allah su kuma murji'a nususul wa'ad kawai suke kallo man man qala la ilaha illallah dakhala aljanna aljanna kusa zaka ji irin su ta karanta hadisan fada'il kaman kungiyar at-tabliq in tablik din masu zuwa daga pakistan su babu wa'id a tare da sai dai wa ba ka taba jin kar a yi zunubi iri kaza fadlu zikr fadlu qira'atul qur'an fadlu salatul duha fada'il kawai to ahlus sunna shine wanda ke hada duka biyu yau ya gaya muku cewa in kai sallan wa duha zaka shiga aljanna gobe ya gaya maka in kana ƙarya kai dan wuta ne suna hada at-targhib wa tarhib ahlus sunna suke hada karatu da aiki ba wanda yake karatu kamar ahlus sunna alhamdulillah duk duniya ma yanzu ta sani wanda yake ƙarya ne to bai sa sunna tv gidansa ya ga cewa lalle ba wanda yake sa littafi tiryan tiryan ya karantar da mutane tsakanin da Allah sai malaman sunna to amma ba na gizo ke saka ba aiki ba dole ne ahlus sunna ku yi aiki da abinda kuke karantawa wanda yake karanta sunna baya aiki da sunna shi ba ahlus sunna bane sannan ahlus sunna suke hada wala'a da bara'a أهل السنة سكي الحب والبغض والمؤمنون والمؤمنات أولياء بعض بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم دون دي سوء الله كيف مسلمين كده sawa'un fatin ku na siyasa ɗaya sawa'un garin ku ɗaya sawa'un kabilar ka ne kowane iri ne kai naka shine ahlus sunna shine dan uwanka mai son Allah mai son manzo Allah shine dan uwanka ahlus sunna shike hada yawan ibada ga kuma tsoron azaba ahlus sunna yafi kowa kiyamul layl ga azumin litinin da alhamis ga shi yana dage wando baya saki don yana tsoron azabar wuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci ga shi kullum yana halarta majalis amma kuma yafi kowa tsoron Allah ka agaje ni kar in zan munafiki wannan shine halin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna shi ke haɗa faɗin gaskiya tare da mutunta mutane wanda ba alu suna ba zai iya tsaye ya faɗi gaskiya amma sai ya sa sun sai ya sa biyan buƙatar kansa sai ya ci mutuncin wani inda zaka ci mutuncin wani a wa'azinka to ba sunna ba kai ba ahlus sunna bane rayuwar kanka ne kake ma kira ba Allah kake ma kira ud'u ila sabili rabbik a wata ayar kara sabil din ma saka ce da wad'u ila rabbik kira mutane kai sorin Allah to kai kana kiran mutane zuwa kanka ne don kana biyan bukatar kanka ne ahlus sunna suke hada son iyalan annabi da son sahabbansa ba su yanda nasibawa ke yi suna kyamar iyalan annabi ba su yanda yan shi'a ke yi suna kyamar sahabban annabi ahlus sunna su ne suka rungume su gaba daya na tafiya in ka ce ya rayuwar ahlus sunna take to zan takaice maka ita ce abubuwa guda takwas na farko ahlus sunna shine wanda addini shine manufarsa in yana da kungiya kungiya matsayin tsani ce yau inda kungiyar za ta bar suna zai barta amma shi addini shine manufarsa ahlus sunna shine wanda yake tsara ayyukansa gwargwadon martabar su da matsayin su a addini abinda muke kira fiqhul awlawiyat hierarchy of preference kaza shi fi kaza muhimmanci kun ga na saba kowace shekara ina zuwa in yi umra ko mura na da falala ta azumi ma ta kowace falala naka ce to malam tafsirin nan ana bukata nace to bari in aje umra in yi tafsiri a yau tafsiri na gabatar da shi akan umra to akwai lokacin da yin sadaka shi ko misali ya fi yin nafila akwai lokacin da zuwa makaranta ya fi yin azumi to ko ahlus sunna shine wanda yake diba ibada ita kanta sai ya jeranta ta ya tsayar da ita wanne ne yafi wanne ne da malamina da iyayena wa gaba ahlus sunna su ne ke darajanta magadan annabawa suna darajanta annabi suna darajanta magadan suna kimanta malamai suna kusantar su suna karɓar ilimi gare su amma kuma ba su tsarkake su ba su ce musu ma'asumai don haka in sun yi magana ana tambayar su hujja sunna shine wanda yake bincikar kansa yake ma kansa hisabi baya bibiyar mutane ahlus sunna ba wai mai kallon wani kaza yake wani kaza yake wani ba ahlus sunna bin a'a kullum abubuwan da muke faɗa yana auna kansa ne shi wai ko ni ahlus sunna ne ahlus sunna shine wanda yake mutane adalci ko a wurin magana ko wurin yanke hukunci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu wato babu abin da yake musulunci tsaye da gaskiya da adalci mushrikai mutanen maka suka tare hanyar manzo Allah suka ce ba zai yi umra ba ya zo da dabbobin hadaya ya zo da harami ya zo don ya bauta ma Allah ya girmama ɗakin Allah suka ce faufau ba zai shiga ba ya koma manzo Allah da sahabbai suka kullace su a ransu amma Allah ta'ala ce wala yajrimannakum shar'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayya da mutanen da suka hana ku zuwa ɗakin Allah suka hana ku ibada kada ta sa ku yi ta'addanci kai ba ma haka ba wa ta'awanu alal birri wat taqwa idan kun ga wata safa ta ku haɗa kai da su ga abin da da'ar Allah dai da tsoron Allah an yarda ku je ku yi akwai adalcin da kai wannan saboda ka ahlus sunna ba wai soke-soken ƙungiyoyi a aikin su ba a'a faɗa mutane gaskiya kuma duk kungiyar da ke so a haɗa kai da ita ai abin da zai kawo zaman lafiya ai abin da zai kawo ci gaba ai abin da zai bunƙasa ilimi ai abin da zai kyautata tarbiyya ai abin da zai samar da haɗin kai ahlus sunna suna maraba da wannan ahlus sunna shine wanda bai yanke al'amari sai ya yi shawara shine wanda kullum yana neman ra'ayin jama'a wa amrun shura bainahum kai wanda ya fi kama an ce masa wa shawirhum fil amr manzo Allah kai shawara da su ga al'amari ahlus sunna shine wanda yake dauka addini da sauki addinin ahlus sunna bai da wahala ka fara kiyamul layli bacci ya dame ka sai ka je ka kwanta kai bacci shikenan buraida tabdul husayf ya zo da dokinsa ya ɗaura raƙuminsa kai sai ya fara sallah sai rakumin ashe igiya ta kwance sai rakumi ya gaba ya ce assalamu alaikum ya zura da gudu ya kama rakumin sai daure sai da matashi ta masa dare ce kai ga kasa hannun annabi amma kuma kayan ki sallah sai ce ai zamana da annabi ya kawo haka ya ce na ka saukin da kai baka gan shi ba inna hadha dina yusrun yawwa ahlus sunna shine wanda yake karantar da mutane addini kaulan wa amalan ba kawai mai sako musu kalmomi ta lasifika ba a'a mai yi musu mu'amala mai kyau wadda za ta sa su ji cewa lalle addinin su addini ne akwai wanda ke ta wallahi izala inda irin izala wani ce to ka ai da sauki saboda a unguwar su wani yana kyautata masa yana kan ba shi kudin cefa ne yana yi mashi ina kwana in wata lura ta taso gidan zai zo da abun hawan sa yayi ka gane ko yace ai inda ko irin izala wani ke to ai ba matsala to duk kokari ku irin izala wani mana in uwa lokaci yana tafiya akwai wasu ɗabi'u guda ashirin su ma na ahlus sunna da nake so ku san da su amma fa ba wai ina son ne in faɗa maku don ku auna mutane ba kowa ya auna kansa ni kaina ina faɗan su ina auna kaina ne kuma ina bawa kaina maki daga ƙarshe ka bawa kanka cikin maki ashirin kowace tana da maki biyar ka bawa kanka mu gani maki nawa za ka samu domin akwai ranar da za a sa kai hisabi da kanka abu na farko ahlu sunna shine mai kishin addinin abu na biyu mai ikhlasi mai yi don Allah abu na uku mai yawan ibada ahlu sunna shine wanda baya hasada baya alfahari baya jiji da kansa ahlu sunna shine mai kyautata ma makauta ahlu sunna shine mai taimakon talakawa ahlu sunna yana da'a ga iyaye ahlu sunna cikin jama'a yake sallah ahlu sunna yana qiyamul layli ahalu sunna yana na filin azumi ahalu sunna baya fatan saukar bala'i sannan in bala'i ya sauka baya raki ahalu sunna yana yawan tuna mutuwa ahalu sunna yana tsoron munafurci ahalu sunna yana tawali'u yana nisanta shuhura yana jin tsoron a ce shi aka sani ana gwada shi ahalu sunna mai taimakon musulmi ne mai neman rufin asirin su ahalu sunna yana kula da harshen sa ne yake fita bakinsa ahalu sunna yana yawan zikiri da ambaton Allah ahalus sunna yana haƙuri yana yawan haɗe fushi ahalus sunna yana ƙoƙarin yaƙar shaiɗan da sanin makirce makircensa ahalus sunna yana yawan sadaka yana yawan kyauta a fili da ɓoye ahalus sunna ga lamarin addini kullum yana kallon wanda ya fi shi wanda ya fi ka ibada shi kake kallo don ka cin masa wanda ya fi ka yawan sadaka shi kake kallo wanda ya fi ka yawan ilimi amma ga duniya kullum yana kallon wanda ya fiya wato kullum yana kallon na ƙasa da shi sai ya ta gode ma Allah duk halin da kake a ramanin duniya ka dubi na ƙasa da kai to kai ne ahlus sunna ahlus sunna mutum ne mai hakuri kwarai akan faɗin gaskiya da binta ahlus sunna mutane ne masu kokarin haɗa kan jama'a da ganin sun taimaki juna da yin nasiha ga juna ina fatan na kai ashirin din ko na wuce na wuce ashirin da na kaza to zan faɗi komai a gurguje don mu takaita idan aka yi saɓani idan ni nace ga wannan abu wajibi ne kai kace haramun ne menene matsayin halin suna akan wannan matsayin halin suna akan wannan shine a koma ga littafin Allah da sunnan manzo Allah sune alƙalai sannan matsayin ahlus sunna shine mu yi ma juna nasiha ba wai in kyale ka kai naka ni ma in yi no ina kallon ka kana abin da ni na san laifi ne kai kana kallo na kana ganin abin da ni ka san laifi ne a mu rike wa juna nasiha masu mulki menene matsayin ahlus sunna dangane da masu mulki ahlus sunna sun yi amanna cewa mulki Allah yake bada shi don haka duk wanda Allah ya bashi mulki to yana buƙatar mu bashi haɗin kai yana buƙatar mu yi masa addu'a yana buƙatar mu ɗora shi kan hanya mu yi masa nasiha gwargwadon iko amma mu yi ta a cikin hikima kamar yadda Allah ta'ala ya umarci annabi Musa da Haruna su yi to da ahlus sunna ba su zaburar da mutane akan masu mulki su sa su ƙi su su kyamace su domin wannan bai cika haifar da mai ido a cikin al'umma ba idan jarabawa ta sauka musiba ta sauka farashin naira ya yi ƙasa farashin abinci ya yi sama albashi ya yi wahalar samu kayan amfanin gona ya yi karanci manoma ba su da taki musibbu suka sauko ga tsada ga wahalar rayuwa menene matsayin ahlus sunna matsayin ahlus sunna anan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer laifin mu ya ja mana sai mu ce istighfari kar mu jefa laifin akan wani kar mu ce laifin shugaba ne amma mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari mu yawaita barin kurakurai da zunuban da muke yi sai Allah ta'ala ya kawo mana mafita ya ku yan uwa musulmi bin tafarkin sunna abu ne mai matukar amfani na ɗaya bin sunna kaɗai ne zai hana mu rarraba saboda duk wanda ya zo da bid'a to ya ya ware daga tafarkin da ake tafiya akan sani شيخ الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا tafarkin suna shi zai sa da ka da Allah da manzo sa kai tsaye babu wani jone jone ba sai ayi garawa a kai ga dan fodiyo dan fodiyo ya kai ma Shehu Abdul Qadir Shehu Abdul Qadir ya kai ma wani wani ya kai ma wani wani har a kai ga manzo Allah ya kai ma Jibrilu wannan jogun jonin babu shi Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zada bai ce mu bi ta su dan fodiyo mu je gare shi ba muna bi ta wurin su dan fodiyo amma wajen karatu mu karanta karatu su mu amfana don mu kai ga Allah amma ba mu yi tawassuli da su sai mun bi ta wurin su sannan mu samu biyan bukata ba tafarkin suna ne kawai zai kai ga Allah kai tsaye ka rabu da wahala sannan a tafarkin sunna akwai natsuwa saboda ka san duk abin da kake ta'amuli da shi kana ta'amuli da ingantacce ne sannan akwai sauƙi saboda babu wahala a ciki sannan babu sirri cikin tabarkin sunna shi yasa duk abin da za mu iya shiga ɗaka mu yi mitin mu faɗa muna ita mu faɗe shi ga wisal hausa tv duk duniya ta gani idan aljazira ta gayyaci malamin sunna abin da zai faɗa in yana majalisar zaurin gidansa shi zai faɗa a aljazira duk duniya ta gani saboda babu sirri cikin tafarkin sunna addini ne na kowa da kowa kowa ya shigo a yi da shi sannan akwai yanci ba wani wanda zai bautar da kai ka zauna kana kashe kanka don shi ya rayu kana hidimarsa da shi da 'ya'yansa suna jin daɗi kai kuma da sunan kana neman lada wurin Allah babu wannan a tafarkin sunna dukkan mu ɗan ƴan uwa muke tare muke kuma aljanna muke nema a takaice ya ƴan uwa musulmi idan ka ce mani in takaita maka wane ne ahlus sunna cikin kalma biyu zan ce musulmin kwarai duk musulmin kwarai shine ahlus sunna kuma ahlus sunna akwai ahlus sunna kammalallu akwai rabi da rabi akwai wake da shinkafa kakan samu mutum ahlus sunna ne a aqida amma a unguwarsu mugu ne ba mutumin kirki bane yana raina mutane yana cutata masu shi ahlus sunna ne 20% domin addinin mu'amala 80% na addini tafiyar da jama'a ne akwai ahlus sunnan da a gidansa ma baya da maki wallahi barin faɗa muku wani sirri na nikan zaunar da iyali na in ce su bani maki ga mu'amala ta da su wallahi nikan yi wannan maki nawa za ku bani akan hulɗa ta da ku tsakani da Allah don a yi gyara to akwai wanda inda bai ma isa yi matar sakan zero gafar ta malam aba ɗan tsoho ina laifin dai ko ta bashi saba'in to wallahi akwai wanda ko ishirin mata sa bata bashi inda tsakani da Allah yake to to wannan ba ahlus sunna bane domin ahlus sunna kamar da muka faɗa ahlus sunna ne a aqida ahlus sunna ne a ibada ahlus sunna ne a me a mu'amalar rayuwa sannan ahlus sunna ba kungiya ba ce amma bai hana ahlus sunna suna yin kungiyoyi ba akwai kungiyar taimakon jama'a kamar manara akwai kungiyar da'awa ko ba ba kamar izala akwai kungiyoyi na sa kai da na taimakon kai da kai iri iri kamar irin su MSS suna kwamyo su famwa su imam duk babu laifi a yi kungiyoyi amma dai kar a yi kungiyanci ma'ana karkace kungiyar dan ka kankame mata ko da ta kama kabar hadisi ko da ta kama kabar maganar Allah da manzo to wannan kan babban kuskure idan ka ji wani yana cewa malam wani ne ya ci haka yake a mazhaban mu kungiyar mu bata yadda da wannan ba to kai ka san wannan ba wa sunna yake wakilta idan ka ji wani ya ce a tamu dariƙa ga yadda abu kaza yake ko kuma an bawa ne abu kaza a cikin mafarki kai ka san wannan ba ahlus sunna bane idan ka ji mutum yana ya yawaita kwatance kwatance maimakon ba da sunna ba da qur'ani ba da hadisi to kai ka san ba malamin sunna bane idan ka ji malami yana ta sako hadisai babu kaidi ya kawo mai rauni ya kawo munkari ya kawo maturuki ya kawo maudu'i ya kawo shazi to wannan malami ba malamin sunna bane idan ka karanta rubutun hadisi ingantacce ya yi fatali da shi ka kakkaɗe hannunka da gare shi ba ahlus sunna ba ne ya ku yan uwa wannan muhazara takinta ni a wurina auna kanka ka manta da kowa kowane mai auna kansa nawa ne cikin ɗari kake ahlus sunna ashe malam mansur yana iya zama ahlus sunna yana yiwa ma kila almajirai ahlus sunna suna ganin sa malamin sunna amma ya zan ba ba sun ba ma sunna ne ɗari bisa ɗari ba kila sittin ne kila hamsin ne kila talatin ne kila tamanin ne to ina yake malamin sunna wannan saba'in ɗin na sunna a talatin ku bar shi da kayan shi abin da ya ba bisa suna ba ku kyale shi da shi kar ku yi koyi da shi sawa'un a aqida ne ya samu tangarda a mu'amala ne ya samu tangarda a ibada ne ya samu tangarda duk wanda bai daidai da sunna ba anan inda bai daidai da sunna ba ku ce Allah ya gafarta mu wani mu dai anan ba mu tare da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik